wanda zai karanta mana ayin Qur'ani shine Al-Ramma Sayyid Aliyu dan maulan mu Sheikh Dar Usman Bauchi wanda zai fassara maulan mu Sheikh Islam Sheikh Dar Usman Bauchi رضي الله تعالى عنه الله تعالى رسول الله أكرمكم الله
عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب قليل وداد العبد فيك صفاء ومدعوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي الخليا سنا وصناء فإنك يا ياسر طاح محمد أتاك من المولى الجليل ثناء وقد خاب العرش المجيد لوقعته فإنك فوق القائنات سماء
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ذلك بأن ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ذلك وأن لاباري دعك يا مكة wanda ka jin na abin da yasa aka yi haka yan Allah saboda shi Allah nazzara alkitaba bil haqqi ya sassaukar da wannan alqur'ani bil haqqi bil haqqi anzalallahu bil haqqi nazara da gaskiya aka saukar da shi da gaskiya kuma ya sauka وإن الذين اختلفوا في الكتاب سنوى ابن دمك يجاية في الكتاب نبي شقاق سنة سنة cikin saɓani بعيد من يسنجي في الكتاب وإن suka yi saɓani a cikin karban alkur'ani suka samu sunaye iri-iri ƙureshawa kenan ko wanda suka yi jayayya cikin alkur'ani yahudawa da nasara kenan kuma da suka yi zaɓani a cikin littafin allah a taurari kudi suna cikin zaɓani mai manisanci
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا
لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بهديهم إذا آهدوا والسابعين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك هم المتقون ليس البر wannan aya malamai sun ce in ka ɗauke da ita kadai za ka iya fassara alƙur'ani gaba ɗaya da hukunce hukuncin cikin alƙur'ani ita kadai wannan aya ita kadai za ka ɗauke ta ka fassara alƙur'ani da hukunce hukunce da cikin alƙur'ani ka shi wannan ayar kuma littafin ma da aka rubuta an da sunan sa ayatul bir babban littafi yadda birru an gwado zuwa kuncewar mashigi wal maghrib ya kuma yahudu da nasara masu cewa kibla ta gaskiya ita ce mutum ya fuskanci gabar wannan nasara kenan yahudu ko suna ce kibla ta gaskiya mutum ya fuskanci yamma yahudu kenan wato kowanne su akwai yadda yake girmawa ku yahudu kuma kun da bijani da garbi in tsari na ila musa na sai suka ɗauki yamma shi ne kibla wanda take yarkanciya a wurin su wasu rubin kita miliyan zai taɓa su a wasu rubin kita miliyan zai taɓa su minaniya makanan shar'iyya su kuma da za su ɗauki gabar sun gaji shi ne jimla na gaskiya saboda haka Allah ya ce musu wai ba fuskantar jimla ba fuskantar gabar shi ne bin Allah ba ba fuskantar yamma shi ne bin Allah ba a bin Allah bari ku ji abin da ya ke kiransa bin Allah abubuwa ne masu yawa ga sunan ajiyere يذا البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ويبقى من ألا بني كمثلتي جبل قدر الكرسي يما ولكن البر من آمن بالله أقول لك كذا من الله من آمن بالله نفرق ودي إيماني لله كنا وتوحيدي كنا da ilmomin tauhidi da ilimin ma'arifa ولكن منامنا بالله واليوم الآخر وبإيمان الله أي إيمان الله الآخرة ولكن من منامنا بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وفي إيمان الله دلال الآخرة أي إيمان لملائكم الله إيمان لتتبع الله واليوم الآخر إيمان دلال الآخرة لا ننترشي والملائكة والكتاب والنبيين الملائكة ذلك تتوى الله أن نبات قلبه وآتى المال ويبار دوكيار على حبه akan yana son dukiyar shi ma yana bukata amma ya ba da ita saboda Allah ana hubbi akan son dukiyar ko akan son yana son ya bayar din zai kurba ya zo bayar da danginsa na kusa domin idan mutum ya ba danginsa na kusa sadaka ya yi sadaka iri biyu kenan ga sada zumunta ga sadaka a rawar da zai kurbe wani ya tame da kuma rayu waɗanda iyayensu suka mutu suka bar suna ƙanana wani tamewar masakina da kuma baiwa miskinai abin tausayi wanda ba su da abinci wani mazaki ba a karma da alawun biyu zai tsoye wani tamuwar mazaki na wannan sabili da ba wanda guzuri yake maza wa a karma da alawun biyu zai tsoye wani tamuwar mazaki na wannan sabili wata ilina da mai bara saboda ga duk mai cewa wai babu bara a musulunci bai taɓa karanta ƙur'ani ba ko ba fasara masa ba والسائلين ما زبرا كل والسائل والمهروم da mai bara da wanda ya kiyaye kansa baya zuwa bara din da kuma an masta ila fadatan har Allah ya ce mai bara kakkai masa tsawa kuma akwai tsaurin maru da ma'auriyatun khairu min sadaqatin yabba wa adan ka faɗa mai bara magana mai daɗi ka sallame shi ya bi ka ba shi wani abu ya tafi ka zage shi a rayuka da zai ka zubi dini ka san kuwa labarin wanda yake kare da ranar tashin kiyama in ba ka sani ba gaya maka فذلك الذي يدق اليتيم wannan shine mutumin da ke an yi zamaraya in ya zo bara gidansa wala ya hudu wala ta'adu miskini shi ba zai bayar ba ba zai kuɗaitar da mai bayarwa kuma ya bayar ba kamar an ce Allah ai wannan baya ga irin su za a same shi har suna sallah ma musulmi ne shi mai sallah miskini maraya zo gidan da bara ya anke an ga za su ya tura su ya fitar kuwa guri kun da kusa da gare da rana mai sallah ko ya yaka a mai sallah ma yana ya gaji Allah ya ce in dai mai sallah ya haka wailu lil musallina kalmar azaba ta tabbata ga mai wannan irin sallah wanda ba ta sa masa tausayin maraya da miskini ba أعاد المال على وفي ذوي القرب والأيتام والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاع akwai hadisin mai bara ko ya zo maka a kan doki ka ba shi sadaka wanda ke da ko kuma sai nake ciwo ba ka sani ka ba shi sadaka ko da ya zo maka a kan doki ne wasa'ili na bin riqab haka kuma ya ba da kuɗinsa akan fanso mutanen da aka kama aka daure ko kamu na yaƙi ko kamu na zalunci ko kamu irin na yadda ake kawo mutane a jefi an biya kuɗi irin nan ya ba da kuɗi da sun fanso wuyan wani wa kamar sarata tare da waɗannan subobi duka wani ya tsaye da sallah ta yi kyau tukuna ake lissafin su wa akan zakata zai ya ba da zakka ake karɓar wa'ancan duka abubuwan tausayi وأقام صلاة الزكاة والموفون بآديهم إذا آهدوا ومن يزام أنا دكتشم متانا نكتشم cikin alkawari suke cika alkawari in sun riga sun ɗauka alkawari da tsakanin su da Allah alkawari da tsakanin su da bayin Allah duk suna cikawa wasabirina da masu hakuri bil bazai wannan ra'ayi lokacin wahala wahala lokacin yaƙi lokacin wahala lokacin ciwo wani da ba ta ga kuma lokacin yaƙi sabi da bin ba ta yi wancan ra'ayi wani da ba ula'ika allazi na sadaku wanda suka haɗa waɗannan sifofi gaba ɗaya to su ne ake kira su ulul birri wa taqwa ulul birri kenan wanda suka ce wannan abubuwa da aka lissafa domin gaskiya akan su ulul birri ne wa taqwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisin muslim alaikum bi siddi wa inna sidda yadi ila birri wa inna birra yadi ila wa inna birra yadi ila ila wa inna wa inna birra yadi ila janna wa la yazalu ar-rajul yakذب wa yadhhab kasiga ta'tu bi illati diga وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا زال الرجل يكذب ويظهر الكذب حتى يكتب بالله كذابا annabi ce na ba ku rikon gaskiya duk abin da za ka yi kai gaskiya in ji annabi duk abin da za ka yi kai gaskiya gaskiya na ba ku rike ku jama'a musulmi in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wa inna fi qayadi ila fir wato in ka rike gaskiya gaskiya za ta shawo maka dukkan hanyoyin alheri dukkan hanyoyin alheri wanda muka lissafa nan da wanda ba su ji ba ba in ka yi gaskiya gaskiya zai tattara maka su su zama maka hanyar ka wa inda birra ya ji ila janna sai hanyar ta kai ga har cikin aljanna wala zarru wala zarru rajul yasdiqu wa yatarra sidda mutum bai gushe ba a cikin abin da ya sani yana yin gaskiya a cikin abin da yake kokonto kuma yana kirdadon gaskiya abu ne a tamanin to karka ce ya fi ɗari sai ka ce na tabbata ya fi saba'in ga ko in dai bai kai ɗari ma ne ya fi saba'in to ka yi kirda don gaskiya kenan wajen har rasidda kana yin haka hatta yuktaba har mutum a rubuta shi inda Allah sai digan wani na bawa da mai gaskiya in kana yin haka ka rike gaskiya wai ya kuma kazi annabi ce na raba ku da ƙarya kar ku yarda ku da ƙarya ku rabu da ƙarya na hana ku yin ƙarya wannan kazi ba ya ji ilar fujur kamar yadda gaskiya za ta kai ka ka tattara maka dukkan hanyoyin alheri ka mai da su hanyar ka guda ɗaya ka bi ta to kai ko mai ƙarya ƙarya za ta ja ka tattara maka dukkan miyagun hanyoyi su zama hanyar ka inda kai mai ƙarya ne wa iyyakum wal kadhib ولا يزال الرجل يكذب ويتهرى الكذب حتى يكتب باذن الله كذابا mutum bai kuye ba yana faɗin gaskiya cikin abin da ya sani abin da bai sani ba kuma ina kwatanta ina kwatancen gaskiya a cikin abin da yake kokonto hatta yi abin da ya sani ke karya ciki abin da bai sani ba ya karya ciki wala ya zanu rajul yakzibu wa jarar kaziba hatta yuktaba inda Allah kazzaba har a rubuta shi wajen Allah wani makaryaci to idan kana rikon gaskiya har Allah ya rubuta shi a wajenka har ya rubuta ka a wajen da wani mai gaskiya mutum ko makiyinka ne ya aka ce kai ne ka faɗi maganar sai ce a bakinsa ko kaji ko bakin wani wanne ya da bakinsa a bakinsa na ji wannan magana eh to wanda yake ga yadda yake ne amma bai cika yin ƙarya ba ko makiyinka zai faɗi haka idan kuma ka rike ƙarya ta zama hanyarka kana kirdadon ko ina ko abu kai ƙarya a ciki inda Allah ya ga rubuta sunanka wani makaryaci to mutum ko masoyinka ne idan an kawo labarin ke kai ne gaba da to bai yiwa ne ya zama gaskiya ko kuma bai zuwa ne ya zama gaskiya ko kuma irin maganganun nan naka ne kaga har auren Allah ka zama makaryaci kenan jama'a mu rike gaskiya mu jefar da ƙarya jama'a mu rike gaskiya mu jefar da ƙarya kuma Allah yana kira mu mu haɗa kai da masu gaskiya أولئك وأنهم الذين صدقوا سنجي كسجا تنزقوا البر لما بدا من الله أولئك وأنهم سنة المتقون وأن سكجي صورا الله لأكد ذلك الكتاب لا ريب في هدى للمتقين وأن سنة المتقون وصورا الله
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تثبيب من ربكم ورحمة فمن يتبع بعد ذلك فله عذاب أليم
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال بالقتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ومن أبي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تكفير من ربكم ورحمة ومن يتبع بعد ذلك فله عذاب أليم duk lokacin da aka yi wannan kira to duk musulmi ya saurara ya ji me zai biyo bayan wannan kira domin duk inda kake da kai ake yi ya yi wa lalina amanu ya ku waɗanda kuka ce kun yi imani da Allah da manzon Allah da abin da annabi ya zo da shi duk kun yi imani da shi to ku saurara ne za a yi za a ce ku yi za a ce ku bari inda aka ce ku yi nan to ku yi inda aka ce ku bari nan to sai ku bari kiran nan ya zo a Qur'ani sau 89 ya yi wa lalina amanu saboda isan mumine a wurin Allah amma ya yi wanda zina kabaru guda ne ne kawai a cikin ƙurani gaba daya saboda su ba kowai bane a wurin Allah a cikin gurin tarihi ne aka samu ya yi wanda zina kabaru za ka ta bin yau ya yi wanda nasu kuma ya zo a cikin ƙurani sau ashirin amma ya yi wanda zina amanu sau tamanin da tara saboda Allah yana kula da waɗannan masu imani Allah ya samu mu gaskiya cikin imanin mu ya yi wazani na amonu ya ko mutane da suka yi imani da Allah da bazon Allah da mutanen da zo da shi كتب عليكم الإزاز بالقتلى yau an rubuta muku ramuwa a cikin kizan kai in an muku kizan kai an rubuta ramuwa domin a cikin musulunci ba a yin abin da Allah bai aiko annabi ya faɗa a yi ko a bari ba duk abin da Allah ce a yi din nan kutuba an riga an rubuta ya zan wajibi kutuba alaikum al-qisas bil qatl an rubuta muku ramuwa a cikin kisan kai in an maka kisan kai karama amma ba kai za ka rama ba za ka nuna wa hukuma an maka kisan kai a kawo dalilai wanda ya kisan kai din nan yana da hankali wanda ya kisan kai din nan baligi ne kuwa wanda ya kisan kai din nan mutumi kiza ko ko ina zarin itace ne itace zarkari ya kashe shi ko ko ina so ya harbi wata dabnaman daji ne ya haifi mutumin ya aka yi an bincika an tabbata babu babu duk yadda aka yi kisan ya zama ganganci ne ba mafita to shi ke da zai nuna hukuma a baka zabi ko dai a rama maka ko karama da kanka a baka abin kashewa kai da kanka a gaban hukuma karama ko kuma hukumar karama maka kana kallo ko kuma ka ce ka yafe Allah ya yantar da kai ya baka lada duk jikinka ya yantar da shi daga bari wuta ko kuma ka ce kai kana so a biya ka diya a biya ka abin da sauran waɗa ba su samu muke da ce muka samu yahudu iyakan abin da yake gare su in an maka kisan kai karama ba wata magana sai ramawa kawai nasara in an ba kisan kai sai dai a baka wani abu amma ba kashe mutum ba ya ga su a wurin su an kashe mutum biyu kenan wanda an kashe su to in an ya rama shi ma ai ya kashe wani su a cikin addinin su ba ramuwa a cikin addinin nasara amma addinin mu an ba mu dama in muna so mu rama in muna so mu biya mu ko in muna so mu yaba الهر بالهر والعبد بالعبد والوزي بالوزي lokacin da wannan aya ta sauka akwai waɗansu dangi iri biyu aka yi kisan kai a cikin ɗayan kuma ɗayan dangi ɗayan ne masu daraja ne akan ɗayan ba su daraja to sai suka ce suwa sai dai in an kashe musu mace su surama da namiji in an kashe musu bawa su rama da akan ɗa to shi ne aka kawo hukuncin aka ce ba yadda ba ko girman dangi ko mi darajar dangi alhurru bil hurri idan ɗa ya kashe ɗa a kashe shi wal abdu bil abdi in bawa ya kashe bawa a kashe shi amma ba a kashe ɗa kan bawa ba والأب من أول سيد الوسيد إما جتاكه من يكشه تا daidai ana kashe namiji ya ruba mace wuri irin kisan kai kamar yadda ba a kashe uba don ya kashe ɗansa amma ɗa in ya kashe ubansa ana kashe shi wani sai biyu sai الحر بالحر والعبد بالعبد والوزي بالوزي وانا في تفسير سورة تفسير من ديكيشن التوراة وقلنا لهم بأن النفس بالنفس نفس بالنفس كان يا تاشي تندي الحر بالحر والعبد بالعبد النفس بالنفس يا تاشي أنا والوزي بالوزي wanda wuce da wani na kai shiru duk wanda aka yafe masa an kashe masa ɗan uwansa ya kai hukuma ya kai hukuma sai aka ce kana so a biya ka biya ne ko kana so ka rama ya shi ya yafe amma yana so a biya shi biya to haka ne to ga ga wanda zai biya ga diya din kai kuma ka bi shi a hankali daga nan zuwa shekara uku ya ƙara maka dukiyar ran mutumin ka wanda ya da mutum ne shi fatti babu bin ma'rufi ka biya hankali kan ka rike masa bakan magana kuma cikin shekara uku a biya fatti babu bin ma'rufi wa da mu ne bi san shi kuma bayarwa ya bayar a cikin kyautawa kan ya rike yin bagagen maganganu a cikin shekara uku ne a biya fatti babu bin ma'rufi wa da mu ne ذلك yin haka cewa wanda ake biyan za ya biya a hankali mai biya kuma shi ma ya biya a hankali tafsirun min rabbikum wa rahmatu sauki ne ya zo muku daga Allah ubangiji ba ta muku yadda aka zanta wa yahudu ko da sara ba sauki ne daga Allah min rabbikum daga ubangijin ku mai renon ku wanda ya halice ku waraman waramatun da jin kai daga gare shi wani da bai ba da zalika amma duk mutumin da ya kuskura aka yi da shi ita shi ya yabe a ba shi biya sai ya yabe din aka ba shi biya bayan an ba shi biya sai mutane suka zuga ji mutum ban gawawa dabba ni za ka da yan tumaki ni za ka yan awaki a kai ya maka wani ka ji waya baka yan yan tumaki ko yan awaki ko yan shanu za ka wawa aka zuga shi aka zuga shi sai je ya kashe mutum to da ya kashe shi kan ba sauran ba sauran wani sauwajewa ba abin zai bayar a bashi a sake shi ba magana za a faɗa a sake shi sai ya kashe shi kurum tunda ya kashe bayan yafewa mun yi zai ba da zalika wani biye ta'adda ya kashe mutumin da yake ya yafe wani azabu na lim azaba mai raɗaɗi ta tabbata gare shi duniya da lahira
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ولكم في القصاص حياة يا أولي الباب لعلكم تتقون ولكل في الجزاء آيات يا أولي الباب أكتي باب wuri wanda yake da hasu wanda magana kaɗan ta tara magana mai yawa kamar mara kumfil kitabi hayatu wato mara kumfil kitabi hayatu har hadisi shi ke bin alƙur'ani wajen balaga da fasaha amma hadisi alkurani ya ce wani kumbin isasi hayatu hadisi kuma na ce alƙaslu amfani ƙasli to yi nan dubi bagagen sai ga bagagen da suka mutu a cikin hadisi sun fi yawa a kan wanda suka mutu a cikin alkurani wani kumbin isasi hayatu alƙaslu amfani ƙasli a cikin hadisin fassarar wannan ce kashewa shine maganin kashewa idan mutum ya zai ya kashe wani za a kashe shi to zai kame ba zai kashe mutum ba kaga ya raya kansa ya raya wanda yake dadi ya kashewa saboda haka maganin kiza kiza maganin kiza kiza in ga ana kashewa ba a ba tsauta to ba a kashewa ne idan mutum ya kiza an kashe shi to wani zai ji tsoron kashewa nan gaba wadda rigita da hayatu a cikin ramuwan nan da aka wajabta muku akwai rayuwa za ka rayu kai mai neman kashe dan uwanka za ka raya shi ba za ka yi shi ko ka raya kanka ba za ka yi karo wani rama wadda kun rigita da hayatu ya ular babu ya kuma abuta hankali la'allakum tattabuna watakila in kun bi wannan umarni na Allah za ku kiyaye wa kanku mugun rayuwa na kashi-kashi tsakanin mutane da mutane duk abin da zai kawo jini zai fidda jini a gudun zuci Allah bai yarda guru su yi ba bai yarda wani ya yi ba sai dai gwamnati inda zai fidda jini amma kamar bulala kamar wai tazir amma dai in zai fi da ji to kai ba yadda ka yi ba sai dai a yi maka kuma ta yi maka karama maka ba karama da kanka ba domin an bude wannan hanyar kizan ba za a daina ba idan an ce wani ne ya kashe mana wani to ai za mu kashe shi sai ka je ka je ka kashe wanda aka ce shi ya kashe wani ne sai ta bayyana ba shi ne ya kashe wani ne ba ko kuma a saboda gata ya yi ba wanda ya zai kashe mini wani ba gara kashe gaba ɗaya ba kan kashe a kashe wani mu to kaga wannan suna kashewa wannan suna rama wannan suna kashewa wannan suna ramawa kashewar ba zai yi tsagaita ba ba zai tsaya ba amma in gwamnati ce ta yi magana ta kare duk na gana wannan irin abu to gwamnati ce ba ta yi gwamnati ce ba ta ba ta ramawa da tana ramawa da an zauna lafiya farakun yoji za ta ya duniya a wani rawar dalil ya uyar ba ya ku ya kuma buta hankali da Allah ku wata kila hukun wannan umarni ta tabbuni za ku kiyaye kanku kashe kashe
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية بالوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين wannan aya tana da cikin farko-farkon ayoyi na wasiya daga bayan da ne aka daukar da ayatul mirasi ayar gado ayar raba gado ya yi wa zalina amanu wani kurfin gida da ya duniya a wuyan da na kuntu kujiba alaikum kujiba alaikum wai za a zara haka kuma mawudu ga wani wajibi da aka rubuta muku har yanzu idan a zara haka kuma mawudu idan ɗayan ku ya ga alamomin mutuwa ta hadarto za ta ɗauke shi yi wasiya kusurare ku za a ga da ku in tarka shairan in ya mutu zai bar dukiya to yi wasiya in tarka shairan alwasiya ku bi zuwa ne ne wani ƙarfi ya faɗi abin da za a ba iyayensa ubansa da uwarsa da danginsa da ya bari na kusa ya faɗi abin da za a ba kowa wasiya bil ma'ruf amma a yi shi a cikin a cikin ma'aruf wato a cikin daidai da daidai kara kara ba wani da yawa a ba wani kaɗan alhali wanda ya cancanci a bashi da yawa ne a bashi kaɗan a kudubarai ko za a tsaya da kuma wata inda ka kai da alwazir da shiwa da gani zakar bin ma'aruf haƙƙan wannan wajibi ne amma adana muttaqina akan masu tsoron Allah duk inda aka ce haƙƙan alal muttaqina ko haƙƙan alal musulmina to wa wajibi bane akan kowane musulmi a sai ga babban musulmi masu tsoron Allah a cikin ta sun ne yau da kan domin alkur'ani ya kan yi haka wani abu zan wajibi akan waɗansu wani abu zan wajibi akan waɗansu ba wani abu zama halal akan waɗansu wani abu zama haramun bai zama haramun kamar yadda yake cewa الزاني لا يكتب إلا زانية أو مشركة mazinaci ba zai auri kowa ba illa zagiyatan sai mazinaci a ‘yar wasa, an mushirkatan ko arniya, wanzaniya su layan wa illa zani, mace mai zina ko ba wanda zai aure da cikin musulmi sai dai mazinaci ɗan uwanta, an mushirkun ko arni, ko rurrima zalika alal mu'minin. an haramtawa an haramta mumini ya auri mumini da baya zina ya auri mazinaciya an haramta maka muminar da bata zina ta auri mazinaci an haramta maka wanda mazalika amma adal muminina ba adal musulmina ba musulmi zalla yana iya auren karo musulma zalla tana iya auren kowane mutum amma muminai ba yadda su auri muminai wanda ba sa zini kenan su ne muminai domin imani yana hana yin zina azzani la hurma zalika ala almu'minina an haramta wannan ga muminai kaga musulmi kenan suna iya auren karuwai amma mumini ba zai auri karo ba sai dai tubanta ya bayyana aha haka na da mutane فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه
يعود وإنما إذنه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم أما تند أكتبك الآية قالوا annabi ya ce ai an raba an raba gado an bai wa kowa rabansa saboda haka fala wasiyyatu liwarithin duk wanda yake da gado to ba za a yi masa wasiyya ba ba za a wasiyya an ba shi kaza ba ai Allah riga ya ba shi tun baka mutu ba fala wasiyyatu liwarithin ba za a yi wa mai gado wasiyya ba a an ba mai gado wani kaza wani kaza wani kaza amma mai gado ne ai Allah riga ya yanka masa rabansa ولا وزير لوارث آه an badara duk wanda ya canja wannan wasiya ba da ma samiyahu bayan ya ji wasiyar daidai sai ya canja fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddiluna iyakan laifin ya tabbata akan wanda suka canja wasiya canja wasiya ba shi da kyau amma in an yi zalunci a cikin wasiyar to tun bai ƙara da mutuwa ba sai ka faɗakar da shi e ranka ne wannan da kake wani a bashi kaza wani ba kake da baka tuna ba wani nan miskini ne kuma yana da iyalai shi ne ya kamata a bashi mai dama kuma gashi duk zumuntar ku iri ɗaya uban ku da ya dukan ku gaba ɗaya shi wannan miskini ne yana da iyalai wannan kuma yana da abin duniya ya kamata shi miskinin a bashi mai dama wanda yake da abin hannunsa kuma a bashi yadda aka bashi duka kana iya gyaran wannan ko kuma a'a saboda wata soyayya kawai ya ce ya abai wa wani abu kaza ba abin da ya haɗa shi da wani sai wata abokantaka banza ta zamantaka ko ta ko ta kawalanci a bashi wani abu yawa sai ka canja ka ce kai hakuri wannan bai yi daidai ba a cikin musulunci in za ka bayar ka ba dangin ka na kuza kamun ka ba dangin wani wani nan da kake ba shi kaza na ga ba zumunta tsakanin ga ko wani naka mai zumunta ina da fama fama da iyalai ina da matsuwa ya kamata a canja kana iya gyara kamun ya mutu amma in ya mutu ba a canja ba kar ka canja bayan ya mutu sai dai in mummuna ne a fili to nan koda ya mutu din kana iya yin shawara da mutane sai a canja wasiyar ta koma daidai da yadda musulunci ya faɗa kamar barta da ba da maganin yahu ba inda ma ita mu iyaka zunubin da ya tabbata a rarrabe ne ba ke nuna a kan wanda suka canja wasiyar inna allah sami allah sami'un mai jin abin da kowa yake faɗa ne alimun masani abin da kowa ya kunsa ne فمن خاف من موص جنبا إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم
ومن خاف من موص جنبا إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ومن خاف ومن خاف min motsin janabar domin kafa janabar duk wanda ya ji tsoron wata karkata min motsin daga yin wasiyar mai wasiyar ya karkata wasiyar ya yi ta ba daidai ba akwai wani mutum wanda ya ba ya ce a bashi abu kaza ko a bashi gida ko a bashi dabba kaza ko a bashi kuɗi kaza alhali ba wani abun kirki da yake tsakanin su illa da ma kawalinsa ne ga danginsa kuma masu bukata suna nan ba shi a basu ba to wannan karkata ne sai ga faɗakar da shi a canja wannan bai daidai ba Allah ba zai yarda ba dangin ka na kusa shi ya kamata fara da duka muka bai wa abokai kuma kawa duk wanda ya tsoron janaban karkata min musin daga mai yin wasiya au isman ko kuma ji tsoron abin akwai zunubi a ciki kamar yadda na ce wannan kawalin ta ne amma ya ce a bashi gida kaza a bashi kuɗi kaza ba abin da ya haɗa sai kawalancin kaga abin zunubi ne haɗa su fala isma alai ya canja ya sa shi ya canja fala isma alai babu laifi gare shi ko da bayan ya mutu din ma aka canja babu laifi gare shi inda abin ya faɗi ya bayyana kuru akwai zunubi akwai zalunci ومن كان مؤمن جنبا منه فلا إثم عليه إن الله سميع الله غفور رحيم Allah mai gafara ne ya yi gafara wa wanda ya canja wasiyar ya ji tausayinsa ya yi gafara wa wanda aka canja masa wasiyarsa ya ji tausayinsa
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا ألا إنا كرموا زوالا يا دنيا سنك فرقوا مسلمين الزواء كرشي كتب عليكم الصيام ألا يا وجب كاموك أغمي كما كتب على الذين من قبلكم كما جد وجب تاوى الأمة ونسك رقاكم لعلكم تتقون إن كنتم أن أمرني فتجد ذاك كيا يوكمكم فادا وعذاب الوتاه azumi ya wajaba lokacin da ake zama makka babu azumi ba zakka sai dai sadaka sadaka da dawa sai dai kuma kyauta da taimako azumin kuma sai waɗansu kaɗan kaɗan daga ciki kamar su ajora a zaman makka kamar waɗansu azumomi da ake yi amma barilla sai da kuma madina shekara ta biyu aka zaukar da wannan aya a cikin watan sha'abana aka tashi da aikin da cikin watan ramadana lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mutane suna azumin ashura ya tambaye su don me kuke wannan azumin da yahuda suka ce muna yi ne don taimakon annabi musa ranar da aka harakar da fir'auna aka tsiratar da bani isra'ila to muna wannan azumin ne don suna wannan rana mu taimaki annabi Musa annabi annabi ce mu mu ku za annabi Musa ya ka dauki wannan azumin ajura ana yi ana yi kamu a koma Madina da a koma Madina shekara ta biyu sai aka wajabta azumin watan Ramadana sai yi kiran taro in jama'a yau ko da azumi ake yi ba farilla ba ne sai azumin wannan watan Ramadana shine wajibi yau akan musulmi gaba daya wanda yake wani azumi yi zai yi shi a kan talawa amma ba kan dole ba ga azumin da ya zama dole da azumi da zakka duka a shekara ta biyu ta koma madina aka wajabta su a kan musulmi kutuba alaikum siyamu Allah ya riga ya wajabta muku azumi wutar ramadana siyamu azumi kawai a rufe aka ce kama kutuba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta shi a kan al'ummatai da suka riga ku kaga annabi musa an ce azumin kwana talatin da azumin kwana talatin ya kurkure bakin za ka ce ya ƙara kwana goma ya zama azumin kwana arba'in da zarar kuma an wajabta musu azumin watan ramadana suna yin watan ramadana sai ya dace da zafin rana sai suka yi shawara da malamansu ya kamata a ɗage wannan azumi a wannan lokaci a mai da shi lokacin sanyi da aka mai da shi lokacin sanyi aka ce ya kamata a ƙara kwana goma ya zama kwana arba'in to haka dai da yake suna canji canji a cikin addinin su amma dai duk an wajabta an wajabta mana watan azumi mai azumin kamar yadda aka wajabta wa mutan farko yanzu mutanen farko iri iri ne ko waɗanne azumin su ba irin namu bane amma sunansa azumi lissafin da da namu ba zai zama daidai ba kamannin da namu ba zai zama daidai ba wataƙila zai yiwu waɗansu sha ruwa kaɗan waɗansu su azumin da daddare amma dai sunansa azumi kama ku zuba da yin ƙaunin kula da kun tattabo
أيام معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم
كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطيقونه بإطعام مساكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ولهذا كتب عليكم الصيام إن sai rayuka suka yi tsammanin ko azumin ma za a riga yin kullum ne kamar sallah aka ji tsoro Allah ya kar ku ji tsoro ayyaman ma'dudati yan kwanaki ne ga yan kaɗan sai aka fassara kwanakin da watan Ramadan da zai zo nan gaba yan kwanaki ne ga yan kaɗan ba wai kullum za a riga yin azumin kamar da ake sallah kullum ba ayyaman kwanaki ne ma'dudati ilayayyu kaman kana minkum maridan duk wanda azumi ya same shi yana marar lafiya awa da safari ko ya same shi na kan tafiya a iya maduda kuma kana min kuma rizin nau ala safari ko iddatu zai idayi ya shayi idaya min ayyami nufar sai ya biya bayan azumi a cikin wani kwanakin da ba kwanakin azumi ba ya biya azumi in dai yana cikin tafiya azumi ya zo ko yana cikin rashin lafiya azumi ya zo ya sha ya biya wa yi zafi mina ya nuka wa har lalzi na tsaye kona ofin ya su da masaki wa har lalzi na tsaye kona wa haka kuma wanda suke yi iyawa da kyar da kyar su je su da masaki to sai a ba su zaɓi wannan farkon musulunci kenan sai a ba su zaɓi ko ka ciyar da miskini ko ka yi azumi inda za ka iya yi amma da kyar da kyar lokacin farkon azumi idan mutum rana ta faɗi bai samu ruwa ya sha ba to sai bacci ya ɗauke shi to shi kenan ba zai sha ba kenan ba zai ci abinci ba zai sha ruwa ba haka zai zarce ya kwana gobe ma ya ini ya daga ƙarshe da abin ya taɓa manya su sai na umaru to sai aka samu sauki idan mutum rana ta faɗi bai sha ruwa ba bacci ya ɗauke shi shi kenan idan rana ta faɗi mutum ya sha ruwa sai ya yi bacci to in ya farka ba zai ci abinci ba to sai na umaru da wadansu daga cikin sahabbai sai abin ya same su suka je wajen iyalansu sai ya mata magana sai ta ce ni fa na yi bacci ya ba haka wani bacci bacci ai na yi bacci ai ban yi bacci ba to shi kenan da abin yi faru yin haka sai sai na kuɗi ya kuka ya yi kuka annabi ya ce menene ya faru ya gaya masa to sai aka saukar da wannan aya aka ce to yanzu kan daren azumi an sallama muku kwana da matan ku za ku kwana da matan ku za ku ci abinci ku sha ruwa har har ƙarshen dare wato alfajir aka zo wuce wani da zai bi guna wuri tsarin zaki wanda suke iyawa da kyar suna da dama su yi banza su ciyar da miskinai su ciyar da miskinin ko mudu ko rabin mudu ko ɗaya da kashi ɗaya daga cikin kashi kudin mudu kuma ta dawa kairan wanda ya sha ya zo biyan ya ƙara a kan murin da aka faɗa ya kyauta ko kairun lauya haka in ya yi mutane wa an ta zumu kairun lakumu in kuntum ta'lamuna amma in za ka iya azumin da kyarrin amma za ka iya to kai azumin ya bi haka kuma in za ka yi tafiya din in za ka iya kaiwa kana tafiya kana azumi za ka iya to kai azumi ya bi to daga baya sai aka aka soke magana in kana iyawa kana iya sha ka biya abinci sai aka soke wannan sai dai wanda baya iyawa kamar mace wanda take da shayarwa ko tana da ciki wannan tana da dama ta sha ta biya وقال الذين يطيقون بيت ما مسجد من طلب خير وهو خير له وان تزوروا خير لكم ان كنتم تعلمون اما دا كن يزن دي يا ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكن العدة ولتكبروا الله على ما عليكم ولعلكم تشكرون أيام معدودات كوانتي ينكدن سوني أكبر أنا أنام aka ce kwanaki yan kaɗan ɗin a shekara ne ake azumin kwanaki yan kaɗan kwanaki yan kaɗan zuwa shahar ramadana azumin watan ramadana watan ramadana ne za ku yi azumin sa shi ne kwana kaɗan ɗin allazi unzila fihi alquran watan ramadana nan dai wanda za ku mance da shi ba a ciki aka saukar da alqurani wato wajabta mana azumin ma don ya zama mana godiya na samun alqurani yin azumi gama masa wajibi a kanmu don saboda mu gode wa Allah da ya saukar da alkur'ani cikin azumi jibril ne ya saukar da alkur'ani zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam nazabi ruhu lamin ala qalbi ka litakuna min almunzirin jibril malaika ne baya cin abinci baya shan ruwa baya aure annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yana da jiki irin namu wani lokaci yana cin abinci yana shan ruwa yana yin aure to da rana mu yi kama da wanda ya kawo mana littafin daga Allah shi ne jibrilu mu yi kama da shi wajen cin abinci ba za mu ci abinci ba za mu sha ruwa ba ba za mu yi aure a da rana ba amma an ɗauke mana wani abu saboda tausayin mu jibrilu baya zuwa bayan gida baya zuwa kama ruwa amma ba ce bizari yana karya azumi ko tashi yana karya azumi duk ba za mu yi hanawa ba la yukalli wallahu nafsan illa wus'aha nan ba dora mana ba da rana mu yi kama da jibril da ya kawo alqur'ani da dare mu yi kama da annabi da ya fassara alqur'ani har watan ya kare shine ma'anar godiyar samun alqur'ani cikin watan shahar ramadan allazi unzila fihi alqur'anu alƙur'ani nan da ka sani hudan linnazi wanda ya zo shiryar da jama'a mutane gaba ɗaya alƙur'ani shiryar da mutane ne gaba ɗaya hudan lilmuttaqin da farko aka ce hudan lilmuttaqin yanzu kuma ake hudan linnazi gaba ɗaya in shiryar da mutane ne gaba ɗaya sai dai wanda ya shirya ruwa yana nan yana maganin kishiwa sai dai wanda bai sha ba a hudan linnazi wa bayyinati min al-hudi wal qur'an da kuma hujjoji na addini da kuma bayanai na rabe tsakanin ƙarya da gaskiya da halar da haram a cikin alkur'ani kuma shaida min kuma share fale zumu duk wanda watan ya same shi yana zaman gari ba wurin tafiya ba fale zumu lalle ya azumci wata kuma kana marizan wanda kuma ya yi rashin lafiya awala zabari koko yana kan tafiya bai da dubu ne ya nufar ya sha ya kidaya ya biya bayan sallah idan shekara ta kare bai biya ba kuma da lafiyarsa to in azumi ya shekara in ya biya sai ya kara da mudu kowane azumi sai ya ba da mudu kowane azumi sai ya ba da mudu amma tun daga watan shawwal har watan shawwal lokacin biya ne wannan shaida min kuma shahara bane ya zurmu ومن كان مريضا او على سفر وعدة من ايام اخر وعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر kullum Allah yana nema muku sauki ne yana neman hanyar sauki da ku wala yuridu bikum al-uzra Allah baya neman ya tsanta muku a cikin addini wa yuzmul iddata tun daga ranar ganin watan za ku yi ta azumi har ku lissafa watan ya ƙare ko kwana talatin ɗin ko talatin ɗaya babu kurtumin iddata ku cika lissafin watan ku yi tukaffiru in watan ya ƙare ku da bayan gari ku yi kabbarori ku gode wa Allah shi ne sallar idi kuma tun daga ganin watan ma ta rikita Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar har gobe da zawe wajen idi kuma da zuwa na Allahu akbar Allahu akbar to Allah kabbarori ku gode maza alama alaikum akan yadda shiryar da ku ya ba mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba mu islam ya ba mu alqur'ani mu gode wa Allah Allah mu gode maka Allah mu gode maka da tukabbirullah ku Allah kabbaro ne da ma dai ku da shi da ku wa la'allakum tashkurun to da ke lai kun yaka kun gode wa Allah kenan aka nemo min sa alhamdulillah to mai karban bai ga tijaniya Allah yana son a yi tijaniya shi ne ta wasu Allah ka zira Allah na gundu ne mu rasu ne mara duka kura da ma'azira inna Allah ya kuka wabina amma ba sai dukkan musulmi ne tijaniya dole ba a yanzu sai wanda yake so inna hadhihi tazkira kuma sha attakhadha ila rabbihi sabila sai wanda yake so in an zo wajen mu sai mu faɗi sharadi mu ba masu bayarwa idan ka karɓa za ka karɓa saboda Allah ne ka rike saboda Allah har ka tsufa har iyakan zaman ka na duniya kana rike da rike tijjaniya ba za ka farka ba saboda Allah ya yi wani zuran wani wani zuran su cika ba ka ce su cika ba ka ce su ba za ka hada ta da wata ɗariƙa ba kuma ita kare za ka rike cikin ɗari goma ne ɗari uku da goma sha uku ba za ka je ziyara wasu waliyai ba sai wanda suke cikin ɗariƙar tijjaniya wannan sharadin yakan damu waɗansu mutanen da ba sa yin tunani wai ai in an ce mutum kare ziyarci waɗansu waliyai ai an raba zumuntar tsakanin musulmi da musulmi kenan ai zumuntar tsakanin musulmi da musulmi tana da iyaka yanzu kai ka yarda matarka bayan garbe goma da je ta ziyarci wani musulmi ta je wani musulmi da ziyarci shi wanda baya da mace ko ma yana da mace ka yarda ta je ta ziyarce shi ko kuma a ka yi tafiya matarka ɗaya ce sai ka dawo karfe goma ta kulle ɗaki ba ta nan kai ta zama kai ta zama sun can goma da rabi ko sha ɗaya sai ta dawo zan kai ma da ma Allah ya dawo da kai mun gode da ka ga ina ka ne wallahi wani malami ne mai wa'azi yau mun sha wa'azi yau mun sha wa'azi kuma aka ce baya alwala sai da ruwan zafi sai na tsaya na duwa ba masa ruwa kai barka da zuwa ka ji daɗi kai ka yarda ni dai ban yarda ba ko ka kai ba ka yarda ba ni ban yarda ba shehu tijjani ta yarda ai almajiranka iyalanka ne inda kaje su shiga a shiga inda kaje ka su shiga ba za su shiga ba na shiga ba a fita ba a hada da wata dariƙa ba a ziyara wasu wani yin zan suke cikin tijjani amma dukkan wajen allah muna so zo muna girma su za ku da ta sallah da kai ta cikin jama'in jama'a su zama za a girma iyayen ko zuriya za a jam'in wazifa da jam'in zikirin zuma ya samu yan uwa kuma ba shanta ba duk wanda ya karbi wannan sharadi na ba shi dari ga shauki jayi lazumi da wazifa da zikirin zuma ya tambayi mukaddamai su gaya maza yadda ake yi zuma kai. Allah ya wata yawa mai albarka. Allah ya wata yawa masu albarka masu zaman kwana. Allah ya ji gamu, Allah ya ji iyayenmu da iyayen iyayenmu, amalanmu da madan madanmu, Allah sa ka shi wani mulare, Allah ya zama da irin duniya da lahira, Allah ke yin shirin duniya da lahira. Wasu sun adda wani mallabiya bukatun mallabiya bukatun su, wasu Allah ya ba su Allah sa ya amfani su. Barka ne sallallahu alaihi wasallam. Bismillahir rahmanir rahim. Fatiha da salatul fatiha. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم اللهم صل على سيدنا محمد والخاتم لما سبقنا الهادي الى صراطك المستقيم الحمد لله رب العالمين